a daina yawan amfani da kalkalallen abinci a rage amfani da mai sannan a rinka motsa jiki sosai a rage yawan amfani da gishiri kowane iri ne a cikin abinci kowane irin nau'in sukari ne a rage yawan amfani da shi musamman na cikin lemo da kayayyakin da aka sarrafa su ko aka kankale su a cikin gwangwani a cikin roba a cikin muzubai kuma a rage yawan amfani da nama musamman mai kitse a rinka amfani da hatsinmu wanda ba a surfa ba a wanke a rage kurin a a rinka amfani da shi.
Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako.
Akwai abinci da ake cewa abinci masu ba da kuzari. akwai abinci masu gina jiki da ba da kariya daga wasu cututtuka akwai abinci masu dumama jiki sannan akwai abinci da suke taimakawa jiki ya zauna lafiya inda komai da komai zai aiki yadda ya kamata to wannan su ne dole sai an samo wa da jiki wa'annan sinadarai daga cikin abinci sannan a zauna lafiya akwai na dawa da shinkafa da masara akwai na maiwa da gero har da hacca da miyar kubewa da karkashi da buka
A wannan karan shirin namu ya mai da hankali ne akan abincin ɗan adam da kuma dangantakar abincin da lahiyar jiki tare da duba dalilin samun wasu cututtuka a birane fiye da yankunan karkara. Kamar yadda masana ke cewa cin abincin da ya dace tare da daidaita abin da ake ci yana rage hatsarin kamuwa da cututtuka da dama irin su hawan jini, ciwon shiga da wasu nau'o'in cutar sankara da dai sauransu. Cin abinci mai gina jiki na ƙara lahiya kuma garkuwa ce daga kamuwa da cututtuka. Haka kuma bincike ya nuna cewa hatsarin kamuwa da cututtuka masu nasaba da irin abin da ake ci ya yawa a birane. Ko meye dalili? Nan gaba kaɗan za ku ji daga bakin wata masaniyar abinci da yadda yake aiki a jiki, kuma ƙwararriya a wannan amfani da abinci wajen yin magani kamar yadda ake amfani da magunguna a warkar da cututtuka. Ku biyo shirin ku mai da hankali.
Katuwan masara nan, katuwan dawa nan, katuwan gero nan, katuwan shinkafa, ‘yan mata ki zo katuwa.
Kai tsaye ga bayani daga masaniyar abinci.
Suna na DJ Sula Kabara. Ni registered nutritionist ne kuma dietitian. A yanzu na bar aiki da gwamnatin Kano ina aiki da hukumar lafiya na Bayero University, wato Bayero University Health Services kenan. Nakan je old site, nakan je new site. A halin yanzu abin da nake kenan. Sannan kuma masaniya ce akan abinci da yadda yake aiki a cikin jiki. sannan kuma idan aka samu akasi wajen aikin abinci a jiki yadda za a yi amfani da abinci domin kawar da matsaloli da suke faruwa sanadiyar abin da aka ci ko abin da ba a ci ba abin da aka sha da abin da ba a sha ba yadda za a daidaita lafiyar jiki wato shine dietetics da turanci kenan Yawwa.
dietetics shine yadda za a daidaita akasin da aka samu wajen abincin da aka ci ya Allah ko ya yawa ko ya gaza da cututtukan da suke bijirowa a sanadiyyar wannan abubuwan to shine dietetic shine amfani da abinci wajen magani kamar inda ake amfani da magunguna wajen warkar da cututtuka to abinci da ya kasu kashe-kashe ana ce abinci ga baki daya amma idan an ci abinci akwai aikin da abinci yake a cikin jiki wanda dole ne aikin na jiki ya yi same shi daga cikin abinci mu ba daga ko ina ake so a same shi ba dole sai daga abinci domin haka Allah ya shirya rayuwa za ta kasance akwai abinci da ake cewa abinci masu ba da kuzari akwai abinci masu gina jiki da ba da kariya daga wasu cututtuka akwai abinci masu dumama jiki sannan akwai abinci da suke taimakawa jiki ya zauna lafiya inda komai da komai zai aiki yadda ya kamata to wannan su ne dole sai an samo wa da jiki wa'annan sinadarai daga cikin abinci sannan a zauna lafiya kamar da na ce abinci masu ba da kuzari kamar duk wani abincin hatsi da tsaba da duk abin da aka yi su da su ko aka samu daga gare su da abincin saiwoyi da abincin jijiya jijiya kamar su rogo kenan soye kamar irin su doya su dankali da su makani to duk wannan abincin abin da suke bada a jiki shine kuzari bacin nan akwai duk wani abu da ke da ɗanɗanon sukari da zaki duk wannan shi ma ina bada wannan kuzari wannan kuzarin wanda shine za mu yi aiki kamar na jiki kiri-kiri ko kuma wanda su bugun zuciya su numfashi da yadda jiki yake markaɗa abinci a jiki duk wannan daga wannan sinadarin na abinci mai ba da kuzari ake samun sa sannan jiki ya fi buƙatar su da yawa a kowane lokaci ga kowane ɗan adam duk halin da ake ciki jiki ya fi buƙatar wannan sinadari na kuzari da yawa to bacin wannan kuma sai rukunin abincin da suke kamar gina jiki gina jikin nan kamar ginin tsoka ne ginin ƙasusuwa duk da abin da aka ce ginawa to shi kuma wannan bacin haka ina ba da kariya daga wasu cututtuka sannan idan jiki ya samu kamar lahani aka samu rauni na wasu halittu na cikin jiki ana sabunta su da ƙarfin garkuwar jiki duk wannan ana samun su daga duk wani nau'i na nama da kifi da naman cikin ruwa da su kwai da su madara amma ban da mai sannan ana samun wannan irin sinadarin shi ma daga abin bishiya ko abin da aka shuka kamar su wake kenan kowane iri kamar su gujiya su gyada su kalwa su riɗi da duk wani ɗa da ake cikin ƙwanso wanda za a fasa amfani da ɗan ana samun wannan sinadarin daga jikinsa sannan ana samun mai shi kuma da kitse su kuma wannan amfanin su suna ɗumama jiki suna ba da kariya ga halittun cikin jikinmu kamar yanzu da aka yanka dabba za ki ga zagayen ido ne ƙoda ce zuciya tumbi hanji duk akwai kitse a zagaye da su wannan suna ba da kariya ta musamman ga wannan halittun na cikin jiki kada wani abu ije ya shiga ya same su ya kasance ɗumin da ya kamata su samu don su yi aiki inda ya kamata wannan kitsen ya rufe su ya ba su amma shi ma idan yawa matsala ne sai kuma abin da ake kira vitamins da minerals su wannan suna taimakawa abinci ya aiki yadda ya kamata halittun jiki su aiki yadda ya kamata a gina jiki yadda ya kamata a gina shi irin su ƙasusuwa da haƙora duk a gina su inda ya kamata a gina su sannan suna taimakawa wajen gina halittun cikin jiki kuma da hana afkuwar cututtuka da yawa daga cikin jiki suna kuma da dusa suna da harza su kuma ana samun su daga ganyayyaki 'ya'yan itace da kayan lambu to dole ne a samar wa jiki wani abubuwan a kowane lokaci duk lokacin da za a ci abinci tilas ne kullum a samu wa jiki wa'annan abubuwa to shi ne za a zauna lafiya sannan samarwa da za a jiki sai an samu jiki daidai bukatarsa ba a so a ci fiye da bukatar jiki ko kuma a ba jiki fiye da abin da yake da bukata ko kuma a ba shi kasan da abin da yake bukata.
waɗanne irin cututtuka ne aka yi samu sanadiyar kayan abincin da ake ci zaki iya ba mu misalan cututtukan da ake iya samu sosai kamar misali ga manya idan aka daɗe ana ba wa jiki abinci musamman wannan rukuni na uku masu ba da kuzari ko kuma masu ɗumama jiki ko kuma masu gina jiki aka tara yawan kitse a cikin jiki na farko akan samu yawan mai ko kuma kitse da ike taruwa a guri da yawa a cikin jiki musamman idan aka ce irin na teɓa cikin nan ne to wannan ya fi illa kamar zaki wata dabba idan aka yanka ta kitse ina lullube yawancin halittu cikin jikinta ko ƙoda ce ko zuciya ce ko hanji ne ko tumbi ne irin wa'annan dai ko kuma irin wajen kai aka kitse ya yawa to wannan idan ga mutum ne babu ya mutum ya tashi da duk wata lura da za ta shafi hanyoyin jini domin kitsen ina zuwa wajen hanyar da jini ike bi irin ka taruwa irin ka taruwa ina yin yawa shi kuma idan ya yawa fiye da kima tun da shi wajen hanyoyin jini budewa suke suna tsukewa shi kuma kitse abu ne da baya budewa ya tsuke ba kamar tsoka ba saboda haka maimakon i bude din nan a'a sai zuciya ta buga da ƙarfi da ƙarfin gaske na za ta iya buɗe hanyar jinin inda iya jinin nan zai gudana a ciki to yawan buɗewar wani lokacin shine akan samu akasi rinka cewa jini ya hau fiye da kima ko kuma maganin haka ma a samu irin kitse ije wani guri ije ya tsaya ya toshe ta inda jini yake wucewa to na kuma komai zai iya faruwa ana iya samun irin mutuwa na bangare na cikin jiki ko kuma irin lokaci ɗaya a bangaren jiki ya daina aiki sannan da ka baya don an kawar da wannan tushewar ko kuma toshewar da hanyar jinin ta yi in aka buɗe jini ya ci gaba wani lokacin ana samu har kwakwalwa ta taɓu ya kasance wani bangare na kwakwalwa ya daina aiki inda akan samu wannan stroke ko paralysis da ake cewa bayan haka ana samun ciwon zuciya duk da saboda yawan kitse da ike zagaye da yake zuciya ana iya samun ciwon koda ana iya samun ciwon suga ana iya samun ciwon gaɓuɓɓuwa na ƙashi saboda dai matsananciyar ƙibar kuma an su matan sukan rasa irin ɗaukan ciki saboda teɓa ta yi yawa a inda ya kamata ciki ya zauna ko kuma kitse ya yi yawa haka ma maza sukan kasa irin samun ƙarfi ko kuma su kone kasance hatta numfashi ne ya musu wahala da ayyuka to wannan kaɗai ne daga cikin irin ƙiba ko kuma idan kitse ya yawa kamar irin su ciwon suga kenan shi ma zai iya samun mutum to wannan kaɗan ne daga cikin abin da zai iya samun mutum idan har ina ba wa kanshi abinci fiye da ƙima musamman abincin da ike ba da kuzari ɗumama jiki ko kuma abinci wanda ike gina jiki ka kuma wa'anda suke da akasi na bawa jikinsu wannan abubuwan na farko kamar idan aka ce abinci mai ba da kuzari idan jiki bai samu wadatacce ba me zai faru jiki zai rinka rauzayar da kansa ne kitsin jiki ne boka jiki ce duk za ta rinka rauzayewa domin a ba wa jiki wannan dai kuzarin da ake bukata domin tafiyar da aiki inda ya kamata ko da bugun zuciya ne ko da numfashi ne ko da ɗumama jiki ne to wannan zai sa mutum irin karamewa irin karamewa yana kasala babu karfi to idan haka ta faru komai zai iya faruwa ga mutum kin gane ikon Allah sosai to gama wanda ba shi da shi kenan wani lokaci kuma sai ki a'a ba ma wannan rukunin bane watakila ƙananan abubuwa ne kamar minerals ɗinnan da ake kira ma'adanai a ce mutum kamar baya cin abincin da suke ɗauki da wannan wadatattun ma'adanai a cikin jikinsa zai kasance 'yan halittunsa ba sa aiki inda ya kamata idan aka ce kamar calcium ne suke kasance da yake yawancin calcium da muke ci a cikin ƙasusuwa ake cewa idan ba a ba jiki calcium ɗin da yake bukata ba kullum to sai rinka janyo calcium daga cikin ƙashi ina narkar da shi ina shigowa cikin jini ina yin aikin da ya kamata da a ce idan da abinci aka ci da wannan calcium ɗin wannan calcium zai aiki na cikin abinci to a hankali a hankali sai ka ji ƙashi ina rauzayewa ina yin rauni ina yin rauni ina yin rauni idan yara ƙanana dai wasu suke kasance kafa kamar ta kankantare ko ta lankwashe haka da ake tabo din nan kamar kuri eh haka rickets ko kuma a samu rickets irin rashin karfin ƙarfi to abubuwa da yawa kamar yanzu an da ba sa cin vitamins kamar misalin vitamin C sukan samu matsala da fatocinsu ko kuma idan vitamin A din ne ba a bawa jiki inda ya kamata ba ina haddasa matsaloli da yawa wajen ido da kuma ƙarfin garkuwar jiki. Saboda haka ya danganta da abin da muke ci duk wani abu da muke ci ina da tasiri a rayuwarmu. Kaɗan dai ake buƙata amma dole ne a samu da jiki wani abubuwa a kowane lokaci domin a zauna lafiya. Daidaito shi ne kada ka ci fiye da buƙatar jiki sannan kada ka ci ƙasa da buƙatar jiki. Kamar wannan dai irin cin ƙasa da buƙatar jiki inda na faɗa hawa-hawa ne akwai na mata masu ke masu shayarwa masu haka tsofaffi ko manya dattawa kwato kuma na fannin ƙananan 'ya'ya na fannin 'ya'ya ma shi ya fi matsala da yawa ƙananan 'ya'ya ta nan ne ake samun tsimbirewa 'ya'ya kuma muddin aka ce ɗaya ya tsimbire musamman daga haihuwa zuwa wata ko shida ko daga shida zuwa shekara biyar in dai aka ce ɗaya ya tsimbire to wannan ɗan fa an kusan rasa shi kamar inda shuka aka shuka bata samu ruwa inda ya kamata ba ko kuma taki inda ya kamata ta tsimbire to kin gan ta tsimbire ai ba za ta yi kwaya mai kyau ba ko ko ta yi kwayan aka nika ta ba za ta yi gari ba inda ya kamata to su ma haka jikin dan adam da kwakwalwa suke tsimbirewa dan sun tsimbire din nan kuma daga baya fa in suka gama wannan shekarun da ya kamata a gina su suka aka wuce wani lokacin babu yanda za a yi a sake gyara wannan halittar ta riga ta ginu a tsimbire ba iyakacin bayanin hajiya dije sila kabara kenan ba nan gaba kaɗan za ku ji sauran abubuwan da take tahe da su har ma da shawarwari akan irin abincin da ya kamata a ci da kuma waɗanda ya kamata a gujewa. Amma kahin nan ga wata muhawara akan dangantakar abinci da lahiyar jiki, wadda abokin aikina Usman Bello Balarabe ya jagoranta tsakanin wasu mutane uku a wani gidan cin abinci a nan Abuja.
Sunana Yawon Muktar. Sunana Lawan Bukar Mai Gana.
Ni kuma suna Lawal Ɗahiru Muhammad.
To, a akarama kalloli gashi na same ku a wajen cin abinci na me suna wajen nan ma?
Iya Oyo Restaurant da ke nan Wuye.
Yawwa, to, duba da irin yanayin abubuwan da suke faruwa da irin kayan abincin zamani da kuma abincin cika da muke ci musamman mu a nan birane. Shin ko kun san akwai wata dangantaka da ke tsakanin irin abincin da kuke ci da lafiyar jikinku?
Gaskiya mun sani da kwai alaka ko mu ce dangantaka tsakanin lafiya da kuma abincin da mutum yake ci. saboda da dama za ka rika cin abinci wanda kuma a ƙarshe bayan ya maka maganin yunwa kuma akwai kuma cututtukan da zai iya jaza maka kamar yanzu misali in ka kalla abinci da ake cewa fat wanda suke masu gina jiki wani abincin za ka ci a ƙarshe za ka yana ƙara maka kiba har ya saka wani cuta da za ka ga ko obesity wanda ita kuma wannan obesity din a ƙarshe za ka ga za ta iya sawa ka yi mutum ya yi developing cutar diabetes so da kwai wasu abubuwan da aka ci za su maka magani ba amma kuma a ƙarshe cin su ko kuma da yawa har ya wuce wani kima sai kuma ya alakanta ka da wata cuta haka haka kamar su da da kwai cututtuka na zamani wanda ake samu daga abinci kamar su diabetes inda na faɗa su obesity da kwai cholesterol inda kisan jikin mutum zai karu har ya yi blocking hanyoyin jini wanda zai kawo heart stroke da su to duka irin waɗannan abincin da ake ci sai ga masana suna yawan wayar da kan mutane akan a san irin abubuwan da ya kamata a rika ci.
A tabbas akwai dangantaka tsakanin abincin da muke ci da kuma lafiyar jikinmu. Abincin da za ka ci asali kana cin abinci ne saboda yunwa, amma bacin yunwa yakan ci abinci saboda lafiyar jikinka. Mutumin da yake da yunwa gaskiya ba shi da lafiya, so dole kana buƙatar ka ci abinci kafin ka samu lafiyar da za ka yi waɗansu abubuwa ka yi. musamman ma kamar ni gaskiya ina lura da abubuwa da nake ci sosai ba na son gishiri yayi yawa a abinci magi yayi yawa a abinci ba na son kuma mai yayi yawa a abinci Tabbas abin da muke ci yana da alaka da lafiyar jikinmu don haka shi yasa dietitians wanda suke harkan abinci na marasa lafiya suna ce a turanci suna cewa we are what we eat wato mu kamar mu abin da muka ci ne To, um, bari da gare ka, Malam Muktar, a ganin ka me yasa aka fi yawan samun irin waɗannan cututtuka a birane a kan a ce a irin ƙauyuka?
Eh gaskiya in ka duba mu nan kamar da muke zaune a birane za ka ga da kwai abinciccika kala-kala irin masu maiko wanda kamar da ji misali da kwai magana da ake cewa ya kamata abincinka ya zama maganinka maganinka kuma ya zama abincinka. kuma in ka duba cikin birni da kwai mostly za a ga muna yawan cin abinci na na cikin gwangwani irin drinks ne mu sha a cikin gwangwani kuma su tumatir da dai abubuwa su kuma wannan da kwai masana sun ce yawan cin abincin cikin gwangwani yana kawo risk na developing cancer to nake ga irin waɗannan abubuwan cinan da su kuma wannan mutanen da suke a ƙauye ba sa samun damar samun access to irin waɗannan mu kuma abincinan da muke samu to shi yasa za ga dumbin developing irin waɗannan cututtukan na zamani kamar su diabetes cutar siga su obesity su cholesterol wannan in ka je kawai abin ba haka bane mostly in ka je kawai za ka abincin su da wuce irin su ganyayyaki su cin rama su zo gale su kuma waɗannan masana sun riga sun tabbatar da cewa cin waɗannan abincin gargajiya yana ƙara garkuwan jiki sosai yana ƙara lafiya ka san malam yawo wanda ma haka ka san kalan abinci da muke ci a birni ka san ya sha bamban da abincin da ake ci a kauye kamar yadda ka faɗa su yawanci suna cin abinci ne kalan yanzu irin kaga tuwon laushi da miyan kuka miyan zogale miyan yakuwa alayyafo waɗannan karkashi su ne abubuwan da ake amfani da su a ƙauye kuma akwai wani abu guda ɗaya kaga mu da muke cikin birni yawancin mu kaga ba ma motsa jiki kuma yawanci abincin da muke ci yana bukatan ka ringa motsa jiki sosai to wanda kuma kaga ba ma yi a birni amma su a kauye kalan abincin da suke ci duk da cewa yana da amfani sosai zaka ga suna noma suna zuwa wajaje da dama haka su yi to wanda kuma kaga wannan kuma duk ba ma yi so hakan yasa a birni zaka ga akwai cututtuka kalan nan su irin diabetes ciwon siga heart attack menene da sauransu duk wannan rashin motsa jiki ke kawo su
wanda ma cikin hanyoyi na rage cutar diabetes akwai motsa jiki sai dai abin da zan kara bacin abubuwan da suka ce akwai industry sosai a a birane akwai motoci da yawa akwai mashina wani ne to za ka ga duk hayakin nan da suke Emanating suke fitarwa.
suke fitarwa za ka ga maybe an kasa a bakin hanya an je an saya wa'anda suke suke suke girki maybe ba lalle bane su wanke da kyau duk dai irin waɗannan ne suna idan na fahimce shi mai contributing.
kyau yana maganar kaga kamar matsalar pollution da ake samu yawwa so yakan zuwa zaka ga ko kai da kake tafiya da kafa sometimes zaka ga ka sa farin kaya akwai irin industrial areas da idan ka tafi zaka ga kalan kayan ya sauya so haka zalika kayan abinci da ake siyarwa a kasuwa a kalan wannan wajajen kai ko So a idan ka restaurant tafi- din ne ba ko ba ma a restaurant turbe yake ba da iska ya so sosai kicin ɗinsu da- zaka ga kuma a haɗe ne komi haka za ka ga ɗauko ƙwayoyin cuta ƙauyuka kuma ba a ƙauyuka babu kalan waɗannan a ƙauyuka kamar da magana nace su.
ma ba su da industry sosai kan wato kamfanoni na aiki da motoci sosai as compared to yadda za ka gansu a birni mata ya sani ba kwasan tuwo samari ya baro ba kwasan tuwo wayo wato wato wato wato Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Shirin namu na yau akan abincin da ɗan adam yake ci ne da kuma dangantakar abinci da lahiyar jiki. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Hakanan kuma kuna iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Plateau da Badegi rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Niger. Da kuma gidan rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast.
na kwashi tuwo na mai nama na bugu babban loma kaga malam ba ni ba hamma hajiya da dan nama Masu sauraro barka da dawowa. Yanzu ga ƙarashen bayanin Hajiya Dije Sula Kabara, masaniyar abinci da yadda yake aiki a jiki, kuma ƙwararriya a wannan amfani da abinci wajen magani kamar yadda ake amfani da magunguna a warkar da cututtuka. Idan kuna biye da mu a can baya kun ji yadda ta jero irin cututtukan da ake kamuwa da su idan ba a daidaita abin da ake ci. Wato idan ana cin abinci fiye da kima ko kuma idan ba a samun isassun abubuwan gina jiki. Hajiya Dije ta ci gaba ne daga inda ta amsa tambayar da na yi mata cewa, me yasa a birane aka yi samun irin cututtukan da ta lissaho a baya ba a cika samunsu a yankunan karkara ba?
saboda cimakar mu ta birane yawanci za ka ga a cikin birane me muke da shi wannan ka abincin da aka kalkale an fi amfani da su shinkafa don ta fi sauƙin samu da sarrafawa za a ce idan gero ne ko dawa ko masara sai a ce irin abincin da ne ba abincin zamani ba ne ba kowa ne yake cin tuwo ba wasu gidajen ma in aka tara ana yin tuwon dawa ko tuwon gero sai ga kamar irin an yi baya ba a ci gaba ba sai shinkafa sai taliya sai makaroni sai kuskus sai su indomi shi za a ci yanzu ba kowa na ma ake iya cin doya da dankali ba in ma doyan da za a ci ko dankali sai an soya to kuma aka soya shi ma akwai abubuwan da suke janyewa saboda yawan amfani da mai wajen suya abin ni kenan irin ba za a sami a ce irin eh, ganyayyaki ba a kowane lokaci a dinga amfani da su kuma ba za a sa irin kayan ɗanɗanon girki da ya kamata a sa ba sai a rinka amfani da wa'anda aka sarrafa maimakon a rinka amfani da su kanumfari su citta su masoro su tafarnuwa a cikin abincin mu su kimba inda za su yi ƙanshi su yi daɗi a'a sai a rinka ƙara gishiri da abubuwan da aka sa musu gishiri da wannan kafin zabo ɗin monosodium glutamate da yawa a ciki wanda abinci zai coy a cikin baki amma kin ga a ƙauyuka suna amfani da daddawa suna amfani da su barkono ba sa sa mai da yawa a cikin abincinsu sannan kuma ba su cika amfani da kalkalallen sarrafaffen abinci ba yawancin abincinsu akwai dusa sosai a ciki suna amfani da shi sannan kuma suna yawan motsa jikinsu idan suka ci abinci ba sa sa mai da yawa a ciki idan nama ne ma za a amfani da shi a ƙauyuka za a ga cewa naman nan irin ba da yawa ba ne sai kasance kaɗan ne dai inda idan aka rinka amfani da shi da abubuwan da ake haɗawa shi ne daidai da buƙatar jiki amma a cikin birane wani ma sai i wata bai sa nama a bakin shi ba kuma bai sa wani abu da zai ɗauki gurbin naman nan da cikin abinci shi ba kamar a sa wake da yawa ko a rinka amfani da wake da ganyayyaki a ‘ya'yan ƙauye a ƙauye dai ko a ƙauye a'a abin ne a abin ni abin ne eh to abin ne na za a samu wannan wake da yawa ganyayyaki ‘ya'yan itace kayan eh lambu tunda na ji kin ce mutum zai yi wata bai sa nama a bakin shi ba abin nan ba eh na Allahu bai sa naman a bakin shi ba sannan ba shi da wannan abin da zai ɗauke naman um, gurbin nama a cikin abincin shi kamar su wake kenan iri-iri kamar idan baka ci nama ba idan kana da su wake ka haɗa shi da kowane irin wake haɗa shi da 'ya'yan itace ko ganyayyaki ko kayan lambu to aikin da nama zai maka su ma wannan za su yi maka to a cikin birane yaya ina za muke samun 'ya'yan itacen idan lemo za ka siya guda ɗaya nawa ne lemo guda ɗaya idan ganye za ka je ka siya ina sai dai su alayyahu ɗin nan zogale fa da guda nawa iki amma idan a ƙauye ne fa zaga bayan gida kurin za ka yi kurin ka yago abinka ko ba haka ba sosai kuma sosai ga wake ma ga kalwa ana sa sosai da dawa a cikin abinci amma abin ne yanzu wani ma ba zai iya sa wadataccen da dawa a cikin abinci su wani ma ba shi da da dawa da zai sa sai dai a zumbaɗa wannan kayan ɗanɗanan masu gishiri da yawa su ne za su ƙara ƙarfin ɗanɗanan abinci ba Yawwa.
kamar na da ba Mm. Wace shawara za ki ba mutane masu sauraronmu game da irin nau'ukan abincin da suke ci musamman mazauna birane?
To, gaskiya aka ce shawara shi ne dai mu kiyaye. Jiki ina da bukata ta kowane nau'i na abinci. Abinci masu ba da kuzari, abinci masu gina jiki da ba da kariya ta musamman daga farmakin cututtuka, abinci masu gyara jiki da ƙarfin garkuwar jiki, masu ƙara jini. To, jiki ina da bukatar wa'annan abubuwa, amma ba a ce wai bukata ta daidai take da bukatar wani ba. buƙatar wannan da take buƙatar kowa daban take idan mutum yana aikin ƙarfi yana da buƙatar abinci iri mai gina jiki mai ba da kuzari da yawa fiye da wanda kurin a zaune ike sannan buƙatar yara ta fi yawa musamman ga abincin nan da yake ba da kariya ta musamman da gina jiki ga irin buƙatar manya sai a duba buƙatar wannan ɗan adam ɗin a tabbatar an biya masa ita daidai gwargwado kada a ce za a ba da fiye da buƙatar jiki domin ana ba da fiye da buƙatar jiki a hankali a hankali za a iya sa matsala haka ne idan aka rage wa jiki abin da yake bukata shi ma na tsawon lokaci za a iya fada cikin matsala sannan kuma inda hali lokaci lokaci a rinka zuwa asibiti ana ganin masu ba da shawara musamman ta abinci ko kuma a ga likita don wani cutar za a gani idan an je asibiti ma duk binciken da za a yi- za a tura mutum ne gurin wannan layin inda za a daidaita abincin mutum sai mutum ya koma lafiya saboda haka sai mu rinka kiyayewa da duk wani alamu da muka ji a jikinmu wanda ba daidai ba ne idan mun tabbatar da muna ba jikinmu ƙasa da abin da ya kamata mu bashi ko kuma sama da abin da ya kamata mu bashi to sai mu ba da hankali mu je mu duba mu kiyaye a samu hanyar yadda za mu daidaita inda ya kamata ya kasance amma masu zama a birane don Allah rinka amfani da hatsinmu wanda ba a surfa ba a wanke a rage kurin a naga a rinka amfani da shi a daina yawan amfani da kalkalallen abinci ko kuma a rinka cin mai da yaji ba tare da an haɗa duk sauran sinadaran da ake da su a cikin sauran abincinmu ba a rage amfani da mai sannan a rinka motsa jiki sosai a rage yawan amfani da gishiri kowane iri ne a cikin abinci sannan masu hali da yawa su kuma don Allah su rage yawan amfani da sukari kowane iri ne kowane irin nau'in sukari ne a rage yawan amfani da shi musamman na cikin lemo da kayayyakin da aka sarrafa su ko aka kakkale su a cikin gwangwani a cikin roba a cikin muz- eh, muzubai sannan kuma a rage yawan amfani da nama musamman mai kitse ba wai jan nama ba kowane irin nama ko kifi ne ko kaza ne idan te ta yi yawa in sun yawa fiye da bukatar jiki to ma za su iya janyo matsala tuwon girma miyan nama je ka gurin umma ta saka maka tsoka jan nama da miyar mu ta zogale mai gama tuwon shinkafa ne lima na dawa ya wuce rumun tuwon masara da kubewa ce na mu ba ma san shinkafa sai tuwon masara da miyar kuka Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan mako sai kuma wani jikon da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da Usman Bello Balarabe da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Sai editan mu Sagir Kano Sale da kuma shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadin su duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.